ينبغي التعبير في إسناده بالخص الرسالة أو لبلاده يعرف أول إسناد للسجي يما واحدنا أبي خالد عن كيف وأمر وأمر قبل الشهاد البدي عن سالم عن أبي عن جدي قال بيت المصطفى جعفر عنه هذا إسجين عن وران ما وحن ولا بهريرة الزهري عنه شديد ما أبو سناد حيث عنه أنا عرج وكيل حماد بما أيب عن محمد يقول لما كتب سفيان عن عمرو مزا عن جابر وللمدينة الخزاع ابن أبي حكيم عن عن عن عبيدة الهدرمي عن أبي هريرة وما روى معمر عن حمام عن أبي هريرة أحسب لليمن سام الأوزائي عن حسانا عن الصحابي فائق حسانا غير هذا من كلام من سعاد لمن حاشا فيها أنها لا تؤدي نعم وقال قوم جوت الآن
بسم الله الرحمن الرحيم dama mun yi bayani a baya cewa waɗansu sun ce za a yi islaki na asibin isnadi wato mana a dubi isnadi dangane da sauran isnadi a ce wannan isnadin ya fi kowane irin isnadi waɗansu malamai daga cikin waɗannan suka ce shi ne wa ƙala ƙwan mai zai wasu mutane waɗanda suke mabuta wayo suka faɗa suka ce layan baki ta an yi wakil islami bai kamata a ce an yi same mu da hukumi wato an gama hukunci ba fil isnadi a cikin isnadi a dubi isnadi kawai a cikin isnadi nan gaba ki da na'am
wato wannan ya fi wannan na'am bai shi gaba ki da na'am wani bai fade bar musu bisari bari abin da ya kamata a yi shine a ce fanshe shi bisari da sahabi aulu jinabi wato a ce a sauwar isnadi a sau isnadin fulanin wato mafi ingancin a isnadi na wani shi ne fulanin an fulanin an fulanin an fulanin a fara haka ya kamata a yi na'am
wato a dubu wani a ce masu a sau isnadin su a ga shi ne wani kamar sallah a ce a sau isnadi na kai na abubakar matsala na'am shi ne wanda wane ya rawaito da wane ya rawaito wane ya rawaito an sunna a baka don an samu haka an sunna a sau isnadi abin da za mu ci zai ba da misali a gaba da na'am idan ya zo na'am aulu jinabi ko kuma a ce an keɓanci isnadin nan bilbila da gari ne a ce a san isnadin madani yana magana mafi ingancin isnadi na mutanen madina shi ne wanda wana ya rawaito ga wana wana ya rawaito ga wana wana ya rawaito ga wana wana ya rawaito ga wana don haka sami isnadi irin wannan to a wajen mutanen madina shi ne mafi ingancin isnadi an dangana shi zuwa gari kenan ko kuma an dangana shi zuwa wani ba abin da ya kamata a yi kenan amma ba a yi zalajin isnadi a ce kawai duk a cikin isnadi wannan wannan ya huwa sannan wannan sannan wannan sannan wannan sannan wannan.
na'am far aulu jinabi jiki to idan an tafi akan wannan magana na'am akan zance mashhuriya shine cewa ya kamata a yi kaidi a cikin isnadi na'am bai kamata a yi islagi ba idan an tafi akan wannan to shine zai tafi zai yi magana akan a saboda isnadi na kowane mutum kala to in sunan yaman yana cikin sahabbai a ce to menene a saboda isnadi to shine zai fara da su na abubakar sake na'am saboda kasancewar shi ne na farko daga cikin a sahabbai na'am da yake ta arbo da isnadi da siddiqi na'am ka ga mafi ɗaukar nan na isnadi da siddiqi wato da abubakar siddiq ma ibn abi khalid shi ne ma ai hadisi isnadi wannan na'am wanda ibnu abi halid na'am ibnu abi halid ya rawaito shi an kaisin shi ibnu abi halid suna asalin sunan sa Sulaiman amma Sulaiman ibn abi halid na'am ya zama ya rawaito shi a kuma ya shi a Sulaiman din da ya rawaito an kai shi na'am amma ya zama ya dangana wannan hadisi an kai shi da kai shi na'am wato ma'ana abin da yake nufi dai ya zama sulaiman ibn halidin ne ya roto an kaisin sannan shi kuma kaisin ya roto an ana abu da kai na'am don haka samu irin wannan isnadin shi na'am ne a cikin isnadin a wajen sayyidina abubakar ba wani isnadi wanda ya shafi wannan saboda wannan na'am
akwai wanda ke sulaiman isma'il ne ke sai na'am isma'il bin abi harith na'am ya zama shi ne ya roto an kaisin da kai na'am yawa amma kan wato ma'ana da ya dangana hadisin da kai نعم وعمر قبل شهاد البدر ya an tafi da umar ne ba umar ne نعم وعمر
an yi tuni saboda sarrafa su da aka umar tun da bayan sarrafa mai yake ba sarrafa tun da aka yi wa ruwa haka na wa umarin na an ce an tafi ga umaru نعم wato ma'ana a tsawon isnadu an a wajen sayyidina abubakar a wajen sayyidina umar shi kuma shi ne shi kuma abinda ibn shahabin na'am shi kuma ya zama ibn shahabin din nan bakihi ma'anarsa bada abu ne ya na'am fara shi ya kawo shi da lamarin bakihi ne domin ne ya zama ya dace da wancan jaddi din da ya faɗa a ƙarshe a ƙarshe na an ajiye an jaddi na'am kuma aunin shi ya zama ɗaya ne na'am ma'ana ya zama ibn shahabin din shi ne bada abu ya faru wannan hadisi an salimin shi kuma da ya rawaito shi an salimin da salimin an ajibi shi kuma a salimu ɗin ya rawaito an ajiyu da babansa shine a a wato mun abdullahi bin amr kenan na'am abdullahi bin umar kan mutum kafin shi salimu shi kan ne sayyidina umar ya rawaito ga ɗansa da da ɗan sayyidina umar shi shine abdullahi bin bin umar ɗin kenan.
na'am na'am an jaddi shi kuma aka rawaito ga kakansa shi salimu ɗin sai kakansa kaga ya zama shi ne sayyidina umar ɗin kenan idan aka rawaito wannan ruwaya da irin wannan siyakin ba a wajen sayyidina umar wannan ruwaya ta fi kowace daga ciki a na'am cikin ibn shahabin ne ya ruwaito wannan hadisi an salimin ga salimu shi kuma salimu ya ruwaito an abdullahi bin umar sannan shi kuma abdullahi bin umar ya ruwaito an umar na'am ba aka samu irin wannan siyakin na isnadi shi kuma ya fi kowanne a sau- zama inganci a bisa bangaren sayyidina umar na'am wa halil baitul mustafa shi kuma wato a sau isnadin da ahalin baitul mustafa wato ahalin baitul annabi na'am maka ce a sau isnadin su kuma a wajen su na'am ja'faru shine ja'far ya ruwaito an aba'ihi ja'far sadiq din nan na'am ya ruwaito an aba'ihi da iyayensa na'am wata shi kaga sun ja'far sadiq shine dan muhammadu al-bakir ko na'am kuma muhammadu al-bakir shine dan sayyidina ali na'am amma sayyidina ali zainul abidin kenan ko kuma zainul abidin shine dan sayyidina husain na'am shi kuma sayyidina husain shine sayyidina dan sayyidina ali na'am shi an ruwaito wannan su yakin da irin wannan na'am shi ne a sauran sinadi kenan da halin da yake wannan na'am
shi sa yake ja'far ja'far ya rubuta an abadi ko ko ba daga yaran sa daga wakila ina an san yakin yaran naka shi ja'far sadiq shi dan muhammad al-bakir shi kuma muhammad al-bakir dan sai dan aliyu ne zai al-abidin shi kuma zai al-abidin dan husain shi kuma husain dan sai na ali haka yi abin idan aka samu wannan yakin abin a bisa haka shi a sau isnadi kenan a halin bai kuwa annan na'am subhanahu in an rawin mara mawa hannu na'am amma kiran shi duk wanda ya rawaito daga Jafar ne sai na Jafar Jafar Sadiq ne ya zama da cewa an yi ma na ma wa ya zama wani mai ruwaya ya na'am zama an an raunana shi ba an na'am da shi wato shi abin da yasa ya kawo nan sharadin cewa kowane isnadi ma ya zama ingantacce ai kada ya zama an samu rauni a cikin sa amma nan sai ya kara kamar ya kara kawo shi ya kawo kaidi a nan wajen domin ya zama shi kaidi lazimi ne a wannan yau da shi din akwai su da yawa su albaji akwai da yawa waɗanda su waɗanda su su suna da rauni wajen ruwa waɗanda suka yi ƙarya gidan su da saboda kasancewa wannan ƙarya ta fi yawa na'am
kada kasancewa wannan ƙarya ta fi yawa shi sa sai zama da cewa ya yi wannan magana ya sa wannan ƙaidon anan ya kawo shi na sharaɗi ya zama da cewa an yi wannan ɗin nan ruwa ce ne ga wannan iyayen nasa wanda mun faɗi su kowa ya ji amma an zama na wani mai ruwaya da ya ruwa ce daga wajen jafar ɗin nan ya zama shi kuma rawiya da yake ilimi mai rau da ishi na'am in aka kawo wannan to kaga ba magana cikin wannan ruwaya ke yawa to da ya san akwai irin waɗannan abubuwa da ma sun faru da su a irin wanda suke to a wajen su ruwaya ta wajen su wanda suke kuma rawana na to shi sa ya kawo wannan irin harin wajen sai da cewa kai ne akan kowa daga ciki ko yake a sauran zai muka faɗa sai idan ya zama ba a samu wani ne rauni a cikin su ba na'am sannan zai zama a sauran shi amma anan sai ya kawo shi kai ya bayyana shi kurkuru dan kasancewa abin ya faru a irin nan na'am yawa ولا أبي هريرة الزهري haka na shi kuma a sau isnadin da abi hurairah shi kuma a wajensa shine wato a samu az-zuhri نعم shine muhammad ibn muslim kenan shine Na'am.
az-zuhri din.
نعم kuma shine ya rawaito an sa'idin نعم
shi shi an kira zuhri shi muhammad ibn muslim ba shi kuma ya rawaito an sa'idin da sa'id ibn ibn musayyib ibn al-ayyub نعم
don haka rawaito wannan shi kuma sa'id ibn musayyib ya rawaito an abi hurairah kaga abi hurairah wannan a wajen masu wadansu malaman suka ce wannan shi ne a sau isnadin da abi hurairah نعم ya zama Muhammad bin Muslim ne ya rawaito kuma ya rawaito an sabidin bin Musayyid da zaka bin Musayyid kuma ya rawaito an Abi Hurairah wannan shine a saboda isnadin sa
أو أبو الزناد a wannan kire ne kan yi نعم wa an kuma suka ce a'a a wajen Abu Hurairah wannan ba shine a saboda isnadin sa a نعم wajen Abu Hurairah shine a samu Abu Zunayd نعم shine Abdullahi bin Zakwan sai ai kira Abu Zunayd والله bin Zakwan نعم to shi ya zama shi ne ya ruwaito hadisi shi ne abu zinai shi kuma abdullahi bin zakawan nan ya zama ya ruwaito haifu anna bigiran da ya bayyana hadisin ya ruwaito shi ne an a arabin na'am da arabi na'am
wato shi abu zai yi sai ya zama ya rawaito hadisin nan nan ne da wajen arab shi kuma arab shi ne abdurrahman bin hurmuzin ake kiran sa alhashi bin hurmuzin ba na'am shi shi ne arab din ayi ha ha ba ba na'am eh ya zama shi arab din nan shi a wanda muhammad a da muka faɗa a wajen suna abu zinat da shi abdullahi bin zakwan ya rawaito hadisi da wajen abdurrahman bin hurmuzin din shi ne arab kenan sannan shi kuma ya ruwaito da sai da abubuwa ya shi ne ya fitar da shi ma magana ta magana ta jike wancan sun faɗi zuhuri ya ruwaito da tafi sun maka yi sannan kuma a ruwaito da abubuwa ya wani suka suka ce a abu zinadin ne ya ruwaito da araju sannan araju kuma ya ruwaito da abubuwa ya shi ne a kai zinadin ta ga magana ta jike magana ta uku kuma shi ne yake wasu dana ina kuma aka ce a ya zama hamadu ne ya ruwaito na ayyuwa ya hamadu ne zai rike nan na'am ya ruwaito hadisi shi kuma an ayyuhu na'am ga ayyuhu an muhammadu shi kuma ayyuhu ayyuhu din da ya ruwaito an muhammadin muhammad bin muhammad bin sirina na'am ya ruwaito ga muhammad bin sirina na'am nama shi kuma da ya dangana wannan abin lahu ga abu huraira shi kuma na'am
shi ne kenan wannan shi ne akwai isnadin amma ya ruwaito ga ayyuhu sannan ayyuhu ya ruwaito ga muhammad bin sirin sannan muhammad bin sirin shi kuma ya ruwaito an abi huraira na'am shi da a wajen shi ne wannan akwai isnadin shi kuma ke a na'am wajen wani kaga magana uku kenan wata magana ta biyu kusan buhari shi ne ya zaɓe ta wata wata ta abu jinatin ba kila kuke shi ne buhari shi ne shi ne zaɓe wannan magana na'am na'am lima kasha sufiyanu idan kuma to kaga yanzu mun gama magana da asabu isnadin shahadin kenan na mun ce asabu isnadin ne amma dai ya zama ga wani mutum ko kuma ya zama ga gari in fara misalan asabu isnadin ga waɗansu musan sahabai wanda suka rawaito su da dama na'am bayan wannan kuma zai kuma ya bada misali kuma akan a sinadin kuma ga gari kuma ni baladu kamar yadda ya
kaga nan kawo a tsohon jihadi shawo eh ba ya yi magana a can bayan na zan ya yi magana da san aisha ba ba a ce wani kasim ana ajiyu ana aisha ba ai wannan aya ba ta a can baya amma daga shi ne ma muka fara wannan karatu eh a mutum ma wannan kasim ne eh abdurrahman bin kasim ne shi kuma ya rawaito ga ga ajiyi shi ne kasim din shi kuma kasim ya rawaito an aisha daga aisha wannan shi ne a kan isnadin a wannan a wannan da biyu eh ko sha Eh.
ko ne ko eh to amma ya ya magana zancen tun da ya magana zancen Aisha a ciki amma san a san isna da yake magana wancan lokacin da ya kawo misali yana kawo misali ne akan kowa da kowa kai a ciki kama dauke a san isna ne a ce wani ya fi wani da wani wannan isna ya fi wannan wannan isna ya fi wannan shi ne ya kawo waɗannan isnadan ya jero su ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan kuma su ma a jero su da yi haba ya nuna cewa isnadin da ya kawo na farko ya fi na biyu ne ko na biyu ya fi na uku ya fi na uku ya fi na huɗu kawai dai ya faɗi abin da kowa yake faɗa ne wannan ya ce a san isnadin kaza shi ne shi ko ina da wannan kuma yace ai na kaza shi wannan kuma yace na kaza shi an gane ba Na'am, na'am.
Yawa.
na lima kata sufyan an amru an amru eh na'am liman kace sai idan mun koma ga gari kuma shine Sufyan da Roto an amrin da Amru na'am
wato Sufyan Sufyan da muka faɗa na'am Sufyan bin Uyayna ta na'am Sufyan da Uyayna ta na'am shi Sufyan bin Uyayna ta nan na'am ya zama ya roto hadisi an amru shi kuma ya roto ga amru amru amru bin Dinar ne
na'am waza shi na'am kuma wannan amur bin ziyarar nan ya zama an jabir ya karbo ga jabir wato idan aka samu wannan isnadin wannan sufyan bin uyaynata na'am ya karbo ga amr na'am
bin ziyarar shi kuma amr bin ziyarar ya karbo ga jabir na'am jabir bin abdullahi kenan na'am idan aka samu wannan a wajen mutanen maka shi ne a cikin isnadin ba mu isnadin da ya fi wannan a inganta a wajen
na'am walil madinati idan kuma aka dangana ga mutanen madina ne su kuma na'am kuza na'am ma'ana huzni kawai na alubul islahi ne kawai kawai a kawai ibn abi hakima shi ma'ana ka karka ne ka ce wanda ya fi isnadi ya fi dan ya fi shi ne wanda hadisin da ibn ibn abi hakim na'am ya zama ya rawaito wannan hadisi an ubaidatu shi ma sunan sa isma'il Ismail bin Abi Hashim bin Abi Hashim Ismaila.
bin Abi Hashim ba Na'am.
da ya zama shi ne ya ruwaito wannan hadisin Na'am.
shi kuma ya karɓo shi ne an ubaidata ba ubaidata bin Siyan ana ajiyarta ga afwan dan akwai akwai ajiyarta akwai ubaidata To.
wannan lafin sunan ajiyarta ne To.
Isa galiban suke yawa wa ajiye yawan lafin sunan ma To.
Ba wancan ubaidata ba wannan ajiyarta ne Na'am.
shi ya rawaito an ajiyarta ga ajiyarta alhalar ne Na'am.
wanda yake da halar ne an dangana da suka sami zuwa halar ba wasu nan ake an garin da yake maruf a yamma nan Na'am.
shi ne ake kira ka halar ne shi ya zama ya rawaito wannan hadisi sannan shi kuma ya karbo an abi hurairah abi hurairah Na'am.
kuma aka samu wannan shi ne a saboda sinadin da mutanen mu نعم وما روى معمر انا amma da kuma ma'amaru ya zama ya rawaito shi kuma ya karbe shi ne an hammamu hammamu shi kuma انا ابي هريره an karba ga abi hurairah اصحه لليم shi kuma shi ne mai inganci ga mutanen yamma wannan shi ne a saboda sinadin da mutanen yamma sai Muhammad ne ya karbo ga hadisin ga amma na amma kuma ya karbo ga Abu Huraira wannan a wajen mutanen Yaman ba isnadin hadisin da ya karbo wanda ke wannan نعم لكلام الاوزاعي ana asana نعم idan mutanen Sham kuma a kuma ga wajen mutanen Sham نعم to al-Auza'i shi ko al-Auza'i نعم Imam Auza'i نعم shi kuma ya zama shi ne ya rawaito wannan hadisin shi kila wannan sun sa alkinyarsa shi ne Abu Amr ake kiransa amma an yi sunansa Abdurrahman bin Amr
نعم eh bin Amr ba نعم
shi Auza'i ba نعم
ya zama shi a wajen din nan shi ne ya rawaito hadisi shi kuma ya karbo an Hassan ga Hassan نعم shi kuma Hassan ya karbo an sahabi ga wani sahabi هائكم إشقانا Ya- to wannan shi a wajen din nan shi ba shi ta wa- a wajen din nan shi a wajen din nan ku fa'i wa isana shi mai bu- mai- mai mai bur- wato ma'ana mai mai daukakan nan na isana tsara da kinsa ne, wato shi ya ji cikin tsara da kinsa abin da ya zuba su mun tafi dan a wajen mutanen sham yana daga cikin malami wanda yake yayi sura kusan a zamanin sa babu wanda ya wanda ya kashi shi da ya sun tashi da wannan sa a wajen mutanen sham idan da aka samu auza'i ya rawaito hadisi kuma ya karbo shi ne daga hasan shi kuma hasan ya karbo shi daga wajen ɗaya daga cikin wani sahabi ko wani irin sahabi wannan a wajen su mutanen sham babu isnadin da ya kai wannan girma نعم وغير هذا
wani wannan ya gaya maka a sau sinadin kowane ya gaya maka ya dangana zuwa gari da kuma wanda ya dangana zuwa mutane نعم sahabbai to shi ne ya gaya maka yake mata waɗannan fa suna da yawa abu ne wanda ba zai iya yiwa a sassa ta ba kaga zai iya yiwa ma amsa da shi ta wannan rancen aisha da kuma ko da ma bai kawo su ba kaga ba zai iya yiwa a kawo abubuwa da dama ba to shi ta yake zero haza wani wannan تؤد mun tarajima نعم na daga wato tarjima wato shi ne wannan isnad isnadin da muka faɗa kenan نعم to addu da ake lissafawa نعم ضمنتها سرجية na tara wa sharhi na
نعم أنا halatu abu abinda ba za a iya nuka ba ta an haka rikon wato a cikin sani na akwai abubuwa da dama wanda na kawo na irin waɗannan abubuwan wanda ba za su ne ba za su azu ba za su ne irin na irin waɗannan ba za a an gara so a rasu ya gona sharhin nasu kenan نعم bai kai wannan نعم الحمد لله eh sharhin nasu shi ne ta